نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada guriya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ja rayuwar mu ya kama wannan yini mai taron albarka yini lahadi jari na litinin wanda yau muna daidai da 24 ga watan 12 musulunci yau hijira da shekara 1445 talatin ga watan 6 miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai taron albarka masallacin margayi alhaji abubakar yayi arabi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wanda ya fi sanuwa da masallacin miyatti wanda aka ga gunda ake gabatar da darussa daban-daban cikin addinin musulunci to a irin wannan yini ko irin wannan dare na yinin lahani daren litinin mun saba sauraron darasi cikin littafin sahih muslim daga bakin babban malaminmu kuma jagora a sheik musa adam mai hula gombe wanda ya saba gabatarwa a wannan masallaci daidai wannan lokaci kamar yadda dan uwa a sheik abubakar fulati ya gabatar malam dai allah ta ya kaddari dawowar su lafiya yadda muke ta addu'o'i a wannan mimbari ko a wannan majalisi Allah ya karbi addu'ar mu ya da mana da su gida lafiya sai dai bisa dukkan wanda ya tafiya musamman irin malan din akwai zuruf da yawa wanda wani ana jiransa wani nasa ne wani na al'umma ne da yawa to har yanzu bai warware ya samu cikakken yancin da zai zo ya zauna ya ci gaba da karatu ba sanadiyar hidima ta jama'a da ake kuma a ɓoye ba a fili ba to muna fatan Allah ta'ala ya ƙara wa malar lafiya ya ainihin ƙara musu ƙwarin gwiwa da jajircewa a irin wannan fage na karantar da al'umma addini da mu da su duka muna fatan Allah ta'ala ya karba mana to kamar yadda haka ma rana ita muka yi irin wannan gabatarwa to kuma sai aka yi dace guzirin da muka zo da shi a rana ita yau ɗin bai ƙare ba shi malam abubakar ya yi alkawarin cewa in allah ya kai mai yau za a dora da kuma cikin hikimar allah allah ya kadare haka din kada a manta muna tattaunawa ne game da yadda sahabbai suka karɓi tarbiyya daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan iya cikin manufa ta karantar da hadisai mu ji irin yadda suka karɓi tarbiyya daga ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma suka ɗabbaƙa tarbiyyar ƙaunan wa amala suka ɗabbaƙa tarbiyya maganganunsu kuma suka ɗabbaƙa tarbiyya aikace-aikacinsu kai sahabbai ta kai ta kawo har ma'aikin Allah ya yi wafati ya koma ga Allah ba su daina yin wannan ɗa'a da tarbiyya da ya ɗora su ba kuma dama kullum a cikin manufa ta karantarwar musulunci kada ka yi abu don zatin mutum ka yi abu don tsoron allan zuci wanda shi wannan bawon allah ya ɗora ka a kansa hata ma'aikin allah sallallahu alaihi sallama lokacin da ya yi wafati haka allah ta'ala ya faɗa ma wasu habbai wa ma muhammadun illa rasulun kada khalad min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalamtun ala aqabikum wa man yanqaliba ala aqibaihi falan yudarra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a bai kasance face manzo kad khalal min qablihi rusul wanda manzanni sun shuda kafin zuwansa yanzu in ya koma ga Allah ta hanyar mutuwa ko kuma an kashe shi shikenan sai ku koma baya ku koma kan digadigan ku na lokacin jahiliya to Allah ya ce wa man yanqaliba ala aqibai duk wanda ya koma baya dan ya gaba idon manzon Allah ya koma ya ci gaba da nasa aiki irin na da to falan yadur Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba to wannan shine manufar da manzon Allah ya dora sahabbai ya dora duniya akan irin wannan tarbiyya a yi abu da ikilasi kuma a yi abu don Allah ko da idan wanda ya ɗora ka ko ba idansa ko ya sani ko bai sani ba wannan shi ne ƙa'ida wanda kowane musulmi ake so ya zauna a ka kuma ya tabbatu a ka ya bar duniya a ka yasa sai na abubakar radiyallahu anhu cikin manyan ɗaliban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana ya abudullaha fa inna allaha hayyul la yamut wa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat duk wanda dama bautarsa dan muhammadu yake yi to muhammadin Allah ya karbe shi wanda kuma ya kasance Allah yake yi wa bauta to Allah hayyun ne la yamut yawa rayayye ne wanda baya mutuwa wa tawakkal ala al-hayyil ladhi la yamut ku dogara ga wannan rayayyen nan da baya mutuwa shine Allah so daga wannan shine manufar tarbiyyar musulunci irin wannan ma'aikin Allah ya dora duniya a kanta kuma jil na farko iban farko manya iban fari na farko as-sabiquna al-awwaluna to sun ɗau wannan tarbiyyar sun ɗauka kuma sun ɗabbaƙa kuma sun aikata su kan sun kai kunyarsu manzan Allah bai bar duniya ba sai da ya ga alamu da asar na tarbiyyar da ya ɗora sahabai sun aiwatar ya ɗora musu kwamanda ba ɗaya ba bai bi ba sun yi biyayya ya ce a yi gabar an yi ya ce a yi yamma an yi ya ce a zauna an zauna ya ce a tashi an tashi ya tabbatar da karantarwar ta kai inda ta kai kuma su sun karɓi karantarwa yasa ya zama khairul qurun ya zama ƙarni mafi alkhairi a duk ƙarnin da zai a duniya ƙarnin da manzon Allah ya rayu da shi da sahabbai sallallahu alaihi wasallam to ya ba su tarbiya kuma sun karɓi wannan tarbiya saboda ka sai malamai domin alkhairin yana so ya zo har gare mu har bayan bayan mu suka hana idansu bacci suka hana jin daɗin gangan jikinsu suka tattara irin abin da ya faru lokacin manzan Allah yana nan ba dare ba rana suna ta safara suna ta karaɗe sassanni suna bibiya har su kawo mana irin abin da za mu karanta mu gaya manzan Allah ya rudu sabai domin ma mu ɗosani irin wannan hasken mu ɗosani irin wannan alkhairin wanda muke fata ya zame mana alkhairi kuma duniya da lahira umar ɗan katsaf allah ya ƙare da shi wata rana yake cewa wani banasari ya zo daga rum ya zo sai ya ga yadda su umar su usman su abubakar da aliyu da sauran sahabai allah ya ƙara musu yadda suke yi wa manzan allah ɗa'a suke masu biyayya suka zamto sun yadda su mamunihi ne jagora sun yadda su ɗalibai ne shi ne malamin sun yadda da wannan wannan ba nasaran da kansa ya ce bai taɓa ganin mabiya da suke bin shugabansu ba irin yadda sahabai suke bin mazan Allah ba dama kuma laraba suna cewa alhaƙu ma ƙala al'adu gaskiya mafi zama gaskiya ita ce gaskiyar da abokin adawa ya faɗa ana fahimta a lokacin abokin adawar musulunci ne abokin adawar manzon Allah ne da dukkan wani musulmi amma ya bude baki ya ce bai taba ganin mabiya ko a tarihi suna yi wa jagoran su biyayya kamar yadda sahabbai suke wa manzon Allah biyayya ba sallallahu alaihi wasallam da ba kuma manufar shine duk jil idan zai shuda to jil din kasa da shi ya kwaikwaye shi dukkan wani aji idan za a yaye shi to ana son ajin da zai gaji wannan ajin ya kwaikwai waɗancan mutanen na gabansa wannan haka Allah ya tsara duniya kuma haka tsara musulunci wanda inda ana bin hakan to da dukkan wa'ansu taɓargaza da wa'ansu kwamacala addini ko mu'amala ba za a same su ba to amma jama'a da yawa sun bar wancan tsarin sun bar wancan layi musuluncin ya kasance ya tsaya a fatar baki kawai ya tsaya a suffa ya tsaya a kama ya tsaya a abubuwa na zahiri amma abubuwa na batini da suke sanya a tallata musuluncin a karɓe shi ya je gunda bai je ba to shine karancin abin da wannan al'umma ta rasa a yau kuma shine kalubalen mu mafi girma a wannan rayuwa saboda haka jama'a da yawa daga cikin waɗanda ba musulmai ba a wancan lokaci to sun ga musulman lokacin sahabbai sun ga ɗabi'arsu sun ga tarbiyyarsu sun ga biyayyarsu he suka yi ga waɗannan tsarin suka ce wannan tsarin babu shakka tsari ne da ya fi dacewa ga ɗaƙa da mai rayu wa'ansu da yawa irin zamantakewar sahabbai da ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam wajen ɗa'a da biyayya shi ne suka musulunta da yawa ɗabi'u da akhalak da mu'amalat ya sa da yawa sun musulunta ba a karanta musu ƙur'ani ba ba a karanta musu sunna ba ba yaƙi su ba amma a yanzu abin da za mu ce abin takaici da kaico ga ilimin nan ko'ina ƙala Allah ƙala Rasulullah haddasa an wani an wani amma practical na haddasa na ɗin baya yiwa a gidajenmu babu wannan koyarwa a majalisanmu haka wa'ansu ma rashin koyarwa a cikin masallaci ta ratsu ta shi kuma tun a makon da ya gabata muke bayanin kan cewa hatta sanya mana limami a sallah da shari'a ta yi inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi to an yi haka ne domin mu zamto masu da'a da tarbiyya masu biyayya da da'a to irin wannan shine abin da darasi na karantar da hadisan manzon Allah da sira da shama'il to irin wannan ake so a koya irin wannan ake so a ɗanɗano ya zama to sinadari na gishirin rayuwa wanda za a rayu a irin wannan tsari kuma a zauna lafiya a kai gaci lafiya Allah ta'ala ya samu dace muna buga misalai a wancan lokaci game da sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam har mun zo gabar Zainab bintu Jahash Allah ta'ala ya kara yadda da ita sahabiya wanda mijinta shine Zaid bin al-Harisa wanda manzon Allah da kansa ya hada wannan aure domin irin nagarta ta Zaidu da ya gani domin ya zauna a gabansa ya kwankwada tarbiyya tun daga tushi ya kuma aiwatar da wannan tarbiyya zaidu kamar yadda muka faɗa a wancan lokaci bawa ne nana na khadija radiyallahu anha aka siyo mata shi kuma ta yi wa manzon Allah kyautarsa ya rayu gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan yake ci yake sha yake bacci yake komai har ya kai munzalin ya girma ya kai munzalin balaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya zaba masa matar da zai aura ya zabo masa Zainab bintu Jahash ba Quraishiya Balarabiya a lokacin sai a jama'a suka dau maganganu irin dai abubuwan da suke faruwa tun a da har yanzu cewa ya za a yi ta auri zaidu a matsayinsa na bawa gashi bakin fata ita kuma balarabiya yar asali kaza da kaza da kaza to maganganun har suke yawo suka fara shiga kunnanta har ta fara ganin kamar ba tsaranta bane wajen aure domin Allah ya nuna mana kan cewa yi wa manzan Allah ɗa'a kai tsaye wa Allah ne man yi ɗa'in rasula faga ɗa'a Allah duk wanda yi wa manzan Allah ɗa'a to kai tsaye Allah ya yi wa da zainab take nema ta yi bore ta ƙi wannan aure da manzan Allah ya bata sai Allah daga fauka saba a samawa ce ya sako da aya ya ce wa maka na mu'minin wala mu'mina iza kada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum la khayratu min amrihim ومن يأس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا yace bai dacewa bai kamata da mumini namiji ko mumina mace in har manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya yanke hukunci to bai dace a ce an samu taccewar wani ba in dai har shi muminin ne har shi mai imani ne to duk abin da manzan Allah ya ɗora shi to ana so ya zamto ɗam'an wa sa'atan ɗam'an sam'an wa ɗa'atan ya zamto samina wa ɗa'ana Allah ya sauko da aya bisa ƙadiyar zainab da zaidu Allah ya ƙara yadda da su daga nan zainab ta suna ta tubar wa Allah ta zo gaban manzan Allah take neman afuwa da yafiya kuma aka yi wannan aure har auren ya haifar da alkhairi da yawa a cikin rayuwar musulunci ga shi to kun ga muhallin shahid shi ne aure musamman agun matashi ko matashiya to iya zama kamar wani kaso mai yawa na dora rayuwarka ta gaba a rayuwarka ta dan adam yasa aka ce in kai dace cikin aure to ka ci karfin gina rayuwarka ta gaba ka ibi maki da yawa haka ne in ka samu matsala da rahin dace cikin aure na fari to rayuwarka baka sa ko dan baba ma wajen gina ta a gaba ana fahimta to duk da wannan sun san da wannan amma ita Zainab ta hakura bata nuna ko a fiska ba da manzon Allah ya dora ta akan wannan layi kuma ta bi duk da a farko a ranta din ba ta so amma domin kada ta kiwa manzon Allah da'a ta shiga uku to sai dolinta kuma ta ginunawa ko a fiska ta bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma wannan shi ne tsarin da za ta gama da rayuwa lafiya a daga cikin irin wannan misalai da suke bayuwa irin yadda sahabbai suka yi wa manzan Allah ɗa'a sallallahu Alaihi wa ala'alihi wasallam akwai misalai da yawa wanda hadisai mabambanta sun zo da irin wannan misalai wanda malamai suna ta karanta mana yawman walaila domin mu ainihin ɗauki izina kuma mu gyara rayuwarmu ta gaba a ƙur'ani allah ta'ala yake faɗa wa duniya duka cewa falawa rabbika la yi uminuna hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bai da hushi sun malaye jido fi an fusi maharajen mai makadaita wa yusallimu ta siliba allah yake faɗa ma wa duniya cewa allah iya rantsuwa da ubangijin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce la yu'minun Allah ya kore imani gaba ɗaya ga mutane yace ba wani mai imani sai yace hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahu har sai sun hakimtar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da yake gudana a junansu dukkan wani abu da ake bukatar ta cewar babba har sai min yadda manzon Allah ne zai ce kuma mu ji ko mu yi da'a sha'anin kasuwarka ne ka jira ka ji mai manzan Allah ya ce sha'anin aurenka ne sha'anin aikinka ne ha sha'anin kasuwarka ne sha'anin kodawanka ne sha'anin aikin gwamnatinka ne duk wani abu to Allah ya ce sai ka shugabantar da manzan Allah ka yi da shi ne hakiminka sharaɗi na farko kenan ko da wata husuma ta faru to sai a jira a ji wani hukunci zai a ina ya ɗora al'umma idan irin wannan abu ya faru hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bai na hu sun malaye jiro fi an fusiyim haraja sannan kuma duk hukuncin da ka yanke he sun ji ba wani ƙaiƙai a cikin zuciyarsu sai sun ji zuciyarsu ta zama to salima mutuma inna ta meka wuya ta nutsu kuma ta gamsu ta yarda da irin abin da manzon Allah ya yanke mata hukunci kowace ce ita zuciya sannan kuma yusallimu taslima sannan su mika ma wuya mikawa su yadda kai ne jagora kai ne jagora to Allah ce sai wannan sharɗin guda uku ya tabbata akan kowa sannan kuma imanin ku zai yi ƙoƙarin tabbatuwa inji Allah na farko mai yadda manzon Allah jagora ne kuma hukuncin sa shine zai hukunta ka ko kai waye kuma sannan ba za ka ji wani kaikai a zuciyarka ba bayan hukuncin ya tabbata ko an hora ka ko an ladabtar da kai sannan kuma ka meƙa wuya meƙawa wannan ba a kan sahabai ta jage za ta tsaya ba har mu inda kai musulmi ne to wannan dokar tana kai na tana kanka tana nan tana aiki daga nan har ila mai sa'a sai mun yi wa manzon Allah wannan dama daga cin abin da malamai suke faɗa cewa kai da shi shugaban ne jagora ne akwai ta'atu fi ma'amar wa tasdiquhu fima akhbar wa alla yu'bada Allah illa bima shar'a ko kuma wa an yujtina ma naha anhu wa zajara sai ka yadda ka tabbatar da kan cewa ka mai da'a dukkanin abin da ya dora ka aka wa ma atakum rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abin da yazo muku da shi ku rike shi hannu bibiyu inji Allah abin da kuma ya hane ku ku hannu wannan shine ka'ida a musulunci duk inda ka kai da girma duk inda ka kai da kaza to dole ka zama ɗalibi kuma ka zama to mabi kuma ka zama to talakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka yi wannan sannan Allah zai karbi imaninka sai mun yi wannan Allah ta'ala zai karbi imanin sannan a tasdiqu fi ma akaba sai ka gaskata manzan Allah duk abin da ya faɗa duk abin da ya faɗa to sai ka tabbatar da gaske ne sai ka kore shakka da kokonto a zuciyarka akwai ɗaya daga cikin sahabbai Allah ya ƙara musu yadda lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi aikinsa duk abin da ya ji manzon Allah yana ya faɗa sai ya sa alƙalami ya rubuta to sai ɗaya daga cikin sahabbai yake masa inkari cewa wane ai akwai lokacin da manzon Allah raha yake yi ba wai a duk abin da ka ji a bakinsa za ka rubuta ba akwai lokacin da raha yake yi sai ce a shi dai wallahi duk abin da ya ji manzon Allah ya faɗa sai ya rubuta to har abu ya kai su gaban gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ce ya rasulullah ga wannan bawan Allah shi kuma duk abin da ka faɗa fa rubuta yake yi ba ba zai jira a ce wannan wahayi bane a wannan hadisi ne ko hira kake yi to rubutawa yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa ga wanda rayuwa take gare shi ma yakhruju min hadha al-fam ila al-haq yace ba abin da zai fito daga wannan bakin sai gaskiya inji manzon Allah duk abin da ka ji ka rubuta ko menene shi haka ma'aikin Allah ya tabbatarwa da duniya duk abin da zai faɗa gaske ne yasa Allah ya shede shi ya tsarkake maganganunsa duka ya ce wa mayan ɗiƙo anil hawa sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa maganar sarai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu tsarkakakin tsarkakakku sallallahu alaihi wa sallama babban a saman manya ana ganewa Allah ne fi faɗi wannan aya daga gare shi yake faɗa wa duniya shi daga cikin sunfasa bai taɓa maganar sarai ba goma yan ɗiƙo anil hawa ya sa wani malami ya ce wani ayyabo ya ƙare kuma ba wani yabo da za ka yi wa manzan Allah da ya fi wannan ka san dai dole ka yi magana dole ka yi kaza dole ka yi kaza ɗan adam ne kai amma shi tuni zuciyar dama tsarkake take Allah ya riga ya wanke ta ya tsarkake ta ba wani abu a cikinta in ba gaskiya ba yasa Allah ta'ala iyadar da manzon Allah yayi jagorancin da yayi da kuma tarbiyyar da ya dasa wa duniya ba wani dan adam da ya taba yi a duniya ba shi a tarihi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu sahabbai mabambanta juna wajen ra'ayi da kuma fahimtar rayuwa hatta launin fata mabambantan juna da yaruka ku duba abin da manzan Allah ya haɗa majalisarsa akwai irin su suhaib suhaibun rumi suhaib mutumin italy ne ga irin su bilal bilal alhabashi mutumin ethiopia na afirka bakin fata ga irin su salmanul farisi mutumin iran ga irin su abubakar da umar da usman da aliyu kuma ƙuraishawa larabawa da sauran da suka zo daga sassan duniya amma ya haɗa su a gabansa suka zamto kamar uwa ɗaya uba ɗaya har Allah yake cewa suka kasance bi ni'imati ikwana suka zamto da ni'imar Allah ta wahayi ta zuwa manzon Allah sun zama ƴan uwan juna a da suna fada da junansu ba sa ga miciji suna fada sosai Allah ta'ala yake cewa wannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء كنتنا لوكتين da kun yi zaman gaba da juna ba kwa ga miciji ga Ausu da Khazraj an ce sai sama da shekara 40 suna yaki kuma yaki na kabilanci ga wata kabila Banu Af Banu Banu Anfun naka an ce akan an fada irin na jahiliya an kashe wani raƙumi ana watan dasa to su kabilar ba su samu komai jikin raƙumin ba sai hancin raƙumi to sai wata kabila take mata zambo cewa ba abin da ta samu sai hancin raƙumi to akan wannan hancin raƙumi an fi shekara da shekaru ana fada ana kashe kai ana zubar da jini duk irin wannan ya faru kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya zo ya zauna a matsayinsa na manzo duk sai da ya haɗe kansu gaba ɗaya saka zama har wani in bai ga wani ba sai ya yi tambaya har wani in bai ga wani ba ko abinci ba zai iya ci ba iyada irin tasa da tarbiyya irin tasa ula'ikan ladina hadahumullah fa bihudahum muqtadi irin su sune Allah ya shiriya da kuma shiriyar su ake so mu koyi ya yan uwa to irin wannan shine rayuwar sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani abu nasu face su jira su ji umarnin manzan Allah daga cikin irin misalan da yake bayuwa akwai abu talha al'ansari Allah ya ƙara yadda da shi wanda lokacin da Allah ya saukar da faɗinsa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu Allah ya ce ba za ku taɓa zama akan gwadabe na ƙwarai ba hanyar da za ta sadar da ku zuwa ga rahama da aljanna har sai kun ciyar da abin da kuke so abin da kuke so da son a ranku da ƙaunarsa bai gama amfani ba to sai ka ɗauko da abin da kana amfanuwa da shi ka bayar to sai ka yi irin wannan kyautar ko irin wannan sadaka Allah ya ce sannan ka hau kan gwadabe na ƙwarai irin na magabata da abu talha ya ji wannan aya manzan Allah ya karanta ya musu bayani sai ya zo ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da shi ya rasulallah duk abin da Allah ya hore min na dukiya ba abin da nake ƙaunarsa kamar da wata gona ta ko lambu da ake ce masa biraha ko bairaha wanda iya nan an ce gefen masallacin manzan Allah har manzan Allah yana shiga yana hutawa biraha ko ko bairaha bairuha ya zo da mabambantan lafuza wajen karantawa bairuha waɗannan su ne a haluluga dole mu karfi nasu ana inda layinsu ne an gane saboda haka mai wannan suna ya ce ita na fi ƙauna cikin duk abin da Allah ya hore ya ce manzan Allah to ka shaida na ba ma wa Allah ita gashi nan ka sanya ta duk inda ta dace wahayi ne ya sauka ba kuma ba shi aka rakkaze aka ce a kanka ayata sauka ba da duniya Allah yake magana da duniya gaba daya kowane musulmi wani aya tana kansa amma Abu Talha domin karɓa kiran manzon Allah da amsa masa sai ya zo ya miƙo kansa yi wannan bayanin yace duk dukiya ta ba abin da nafi so sai wannan gohe wannan lambu kuma an ce manzon Allah har zuwa cikin sa yake iya hutawa domin iya dab da masallacin sa a lokacin amma da yake koyarwa da tsarin mulki na gudanarwa irin na manzan Allah ake so sai ce bakkin bakkin malu raba ma'ana madalla madalla dukiya ta yi albarka dukiya ta yi albarka kuma ya ce Allah ya karɓa Allah ya karɓa amma ka je ka kasa mawa ‘yan uwanka da danginka ita ka je kannanka yayyanka ‘yan babbanninka ‘yan kawunanka dukka da datsa ka basu ku duba yadda tsari musulunci an karɓa ɗin Allah ya yaba manzan Allah ya yaba amma sai aka je ajiya sadar zumunci da ita to shi wannan abu talha ɗin akwai lokacin da manzan Allah ya yi baƙo sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya aika gidansa cewa a nemo abin da za a biya baƙo ya ci na abinci ko abin sha aka je gidan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama aka nemi ko kunu a kofi aka rasa abin da za a biya bako a fita kunyar bako na abinci ba to kaga ashe dan ka ce yau gidanka ba komai ba kai bane farau ashe ba kai bane farau wanda yafi kai kowa a duniya yayi wannan rayuwar an je gidansa an nemi abinci babu dakunan mata tara iyayen mu'mini aka zagaya an ce ko abin da za a samu a kofi a ba bako ba samu dan aika yazo ya ce ya rasulullahi wallahi dunna zagaya sun ce babu komai a gidanka sai mazan Allah ya ce wa zai sauki wannan bakon falahul janna wa zai sauki wannan bakona ne kuma na lamice masa aljanna a gaban Allah masu da masu abu da abun su ko kura a kura ce ta ga tinkiya tana lashe danta ita ce kaga masu abu da abun su kenan manzon Allah ce ga bakona nan wa zai sauke shi kuma na lamince masa aljanna a gaban Allah gobe da kiyama to abu dalhan sai miƙe hannu ce ha ana ya rasulullah gani kuma shi ma malamai suke cewa kawai shauƙi da kwaɗayin aljannan ne amma bai san za a samu abincin bakon a gidansa ko ba za a samu ba amma kawai ya ce gashi ya ɗauka zai ya ɗau bako suka tafi gida ya je ya samu matarsa ya ce akirmi daiki rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce ke wance wannan fa bakon manzan Allah ne ki girmama shi duk wata gwanintar abinci ki a nan ba bakonmu ba ne bakon manzan Allah ta ce wallahi mai gida yau fa a gidan nan babu abinci sai abincin yara don da ni da kai ma sai dai mahakura ba komai illa kutu su biya sai abincin yara ƙanana ni kawai ya rugu a gidan nan ya ce akwai abincin yaran ta ce eh akwai ya ce tufa na wimihim ki dabara su yi bacci wannan wani ilimi ne da ake koyawa mata yadda za a sa yaro bacci duk da yin wanda yake ji ana fahimta ki kamar za abincin bai nuna ba iyakan wuta kaza da kaza duk dai su yi bacci su bar abincin ba su ci ba ta ce to ta yi wannan domin mace ce mai albarka ya ce idan sun yi bacci yake ɗauko abincin sai ki kawo gabanmu da bakon akwai fitila ki kashe fitilan za mu yi kamar muna cin abincin amma da ke da ya dun haƙura bar masa ya cinye hakan ko aka yi ya haƙura ta haƙura ‘ya'yansu suka haƙurƙurtar da su baƙon manzan Allah ya ce wannan abincin ku duba don Allah jama'a yadda sabai suke wa manzan Allah ɗaya wanda suke kare mai mutuncinsa a gaban idansa da bayan idansa duk wanda ya ci mutuncin bakonka aka yi ciwa mutunci duk kuma wanda ya karrama bakonka kai ya karrama ana fahimta shi yasa daga cikin ka'idar imani ma manzala sai da lissafa cewa sai mutum ya girma bakonsa inda kai imani da Allah da alkiyama ana fahimtar wannan da suka yi hakan da asuba sun taho za su taho masallaci a cin cikin dare Allah yi wa manzan Allah wahayin abin da ya faru da suka taho sai manzan Allah yake murmushi ne ga Abu Talha kafin Abu Talha ya ce komai sai manzan Allah yake cewa ajaballahu bima fa'ala fulan wa fulana albari Allah da kansa iya jinjina akan abin da wani da wance suka aikata ji da daddare har Allah ya aiko mala'ika ya faɗa wa manzan Allah abin da ya faru ta hanyar wahayi abinda shi ya yi ya haƙura abinda matar ta yi ta ɗa'a da mijinta da da biyayya Allah iya yabansu daga cikin malaman tafsiri ma masu kawo sababin nuzul sun ce waccan ayata cikin suratul hashiri da Allah ta'ala yake cewa wai uthiruna ala anfusi malaka na bihim khasasa wasu malaman suna kawo wannan kadira a ciki a cikin sababin nuzul na wannan aya suna zaɓar buƙatar wa'ansu a kan tasu duk da su suna da buƙatar ana fahimta to kun ga wannan iya cikin abin da za mu ƙara kula da irin tarbiyyar da sahabbai suka ɗauka a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan manzan Allah iya bayani malaman hadisi suna cewa to da duk duniya yake ba ba wai iya jil na sahabbai yake wannan maganar da shi ba Kuli ya aihuwan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an ka faɗa wa mutane ni manzon Allah ne zuwa gari ku gaba ɗaya daga nan har kiyami sa'a duk wanda ya zo duniya to manzon Allah ne manzonsa kuma agunsa zai ɗauki tarbiyya agunsa zai koyi addini ta hanyarsa shi ne manzon da ba wani manzo a bayansa sallallahu alaihi wasallam to ya tsora duniya irin wannan tsari a irin wannan tarbiyya mai sha'awa tarbiya mai abin banƙaye da abin mamaki to daga cikin abin da ya ragu a muhadarar mu ta makon da ya gabata mun tsaya kan sahabi da za mu ɗora a kansa mu ƙarasa insha Allah shi ne a ma'aƙal bin yasar akwai ma'aƙal bin yasar Allah ya ƙara yadda da shi akwai wata ƙadiyya ta faru lokacin da ya aurar da 'yar uwarsa ga wani iya da kanwa sai aurarwa wani bawan Allah abin da ya faru shi ne alhassan yake cewa haddasa ma'aƙal bin yasar ma'aƙal bin yasar ya ba mu labari ya ce zawajtu uku tallili rajulin ina da wata ‘yar uwata sai na aurar da ita ga wani mutumi kuma wannan malamai sun ce iya cikin ladabi wanda malaman hadisi suka ɗora duniya a kansa in har sahabi ya yi wani abu wanda ko tarku aula ne ko zamewar ƙafa ne ko rinjayar shiɗan ne to in abin zai fito da muru a sahabi a ga kamar wani abu na muru a ya sauka to yi su ɓoye sunansa ana fahimta sai ya ce rajulun a faɗa sunansa ko a ce arabiyun yanzu ku duba abin da ya faru na balaraban da ya fi tsari a masallaci sai aka ce fa ja arabiyun fa bala fi ta'ifatul masjid ba faɗi sunan shi ba ana fahimta ko kuma da wani wanda yake cewa halaktu ya rasulullah mazala na halaka yace me halakar da kai yace na zai kewa iyalina da ranar ramadan ni ba ba faɗi sunan shi ba to amma yanzu leƙawa kake ga aibin wani ka ɗora shi a midiya aiwa ne kaza kuma waccan tarbiyyar ba ake so mu ɗauka ba waccan fa irinta ake so mu ɗauka an gane ko irin shiryarsu ake so mu ɗauka su ake so mu kwaikwaya haka suke yi duk abin da ya faru in dai da irin wannan ƙadiyya ta zamewar kafa ko abin da ya kama da wannan sai a ɓoye sunan sahabu ba za a faɗi sunan shi ba in kuma duk da akwai irin wannan da yawa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ma akalbi ne yasa shi ma abin da ya faru din da shi wanda ya aurarwa da kanwata su abin ba dan dadi kadan sai aka ɓoye sunan mutum yace fa dallaqaha sai ya sake ta bayan na aura masa ita ya sake ta hatta izan qadat iddatuha tana nan tana nan har ta gama iddata to ja'a ya kutubuha sai dawo yace kuma zai sake neman auren ta karo na biyu fa qultu sai ma'aqal bin yasar yace sai nace fa qultu lahu nace da shi zawwajtuka ni fa na aura ma da wannan kanwatawa ba na ma karamci na zabe ka na hana kowa na ma duk abin da ya kamata ba domin na yaba da hankalinka da addininka amma ba a je ko ina ba fadalaka ha sai ka watsa min kaza ido ka sake ta baka zo ka ce min ta ma kaza ta ma kaza ba a je a sulhunta a mata fada duk baka fa ba kawai sai na ji labarin saki yanzu samnan sun maji itu taktubuha al'ana kuma yanzu ka sake dawowa ka ce na aura ma ita karo na biyu ya ce la wallahi ba zan aura ma ita wala ta'udu ilaika abada ya ce ba za ta koma gare ka ba har abada ya jama'a galbi nesa wa kana rajulan la ba'asa bihi amma mutumin ba da ba shi da laifi wajen addini mutumin kirki ne haka bisa kashi mai yawa a cikin rayuwar shi wa kanat al mar'a turidu an tarja ilai ita ko matar da yake an ce dama tsakanin mata da miji sai Allah ita matar kuma tana so ta koma Allah ya ƙara wa Malam Aminu Ibrahim Daurawa lafiya. Wata rana a karatunsa na je na cewa lokacin iya hizba a Kano wancan karin ba ma wannan na biyu ba. In ji wata mata ta kawo ƙarar mijinta har dukanta ya yi. Ya dake ta ya farfasa mata jiki. Sai ya ce a je a kamo mijin. Aka je a kamo shi ya ce a je a tsare shi. Ya mai faɗa, maji aka dake ta kaza kaza kaza kaza ya mai faɗa ya ce a je a kulle shi. ke kuma tafi sai gobe ki dawo ya ce wallah ta tafi can sai aka ce akar maka lawa nan ba ta fata kawo mijin da abinci ba ya ce me aka ce wallah akar maka lawa ga idan ta zo da kula abinci ta ce a ba mijin da da ku kira wata zama da ta saboda shi ana ganewa to tsakanin mace da miji inda an yi aure sai Allah kawai to ma kalbi ne ya sar ga abinda mijin kanwarsa ya masa ya sake ta ba uzuri ba ba da hanzari kuma ya dawo zai neme ta ya ce ba zai aura masa ba amma kuma ita tana so ta koma wajensa yaki fa anzalallahu subhanahu wata'ala hadhihi al-aya a wannan qadiya sai Allah ta'ala ya saukar da aya wai za dallaqtumun nisa fa balagana ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankina azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf cewa idan har kun saki mata sun gama iddarsu idda ta cika to fala ta'dhuluhunna an yanki na azwajahunna kar ku hana su auri mazajen su da suka sake su har in an samu daidaito har in sun shirya ku kyale su haka Allah ya ce ko da idda ta cika ta samu dama wani manemin zai iya zuwa ya neme ta a aure shi to in dai mijin baya ya dawo kuma sun daidaita to Allah ya ce ku iyaye da yayi kar kwana ya aura ku basu Allah ya sako da aya akan wannan qadiya an fahimta da wannan aya ta zo ta sako sai ko manzon Allah ya ji labarin abin da ma'aqal yayi fa da'ahu sai manzon Allah ya ce ya kirawo shi fa qara'a alaihi sai karanta masa aya sai ci daga aya ba daga Allah na ji labarin yar uwarka tana so ta koma gidan mijinta ka hana ta to kuma ga abin da Allah ya ce take fatarakal hamiya wastaqada li amrillah wannan abin da ya dame shi ciwon zuciya da kishin ƴar uwarsa tun yayi watsi da shi ya me kauya zuwa ga umarnin Allah kun ga wannan shine da'ar da sahabbai suke wa manzon Allah a take yanzu ka kaddara abin akan kai fa ka samu wani ka masa irin wannan ka zaɓe shi har ma ana ganin kamar ba za a bashi auren ba ka tsaya ka mai ka masa gata aka bashi domin ka aminta da shi kuma abin da shi ya damu ma'akalbi ne sar bai zo gonsa ya faɗa masa komai ba da ya so an yi an yi abin ya ƙi daidaituwa don ya sake ta ba matsala ba ne to amma haka kawai ko zuwa ya yi bai ce ga abin da take ba a kira ta a mata faɗa ko a sulhun da bai yi ba ko ya yi sake ta take to wannan ne ɓata wa ma'akalbi ne sar ya ce bari ba za ta koma ba to sai Allah ya sako da aya ya ce in dai sun daidaita ku rabu da su ko ba ana fahimta wannan hadisin ya cikin bukari malam muhammad bin salih al-usaim ne yake faɗa ƙarƙashin hadisin yake cewa yace hadhihi taqa fi ba'di al-juhal yace irin wannan kadiyar tana faruwa yanzu da yawa amma sai kausa harshe sai yace agun da yawa daga cikin mutane ba su san addini ba kadiyar ita ce mace mijinta zai sake ta kuma za su dawo su daidaita amma sai a samu wani hana abu ko ba a samu ana samu kuma ba ma wannan ba ma kai yanzu idan miji ya saki mace ko sati ɗaya ya rage ta kammala idda in dai ba ta kammala idda ba ya ce wance na da da ke fata magana da gare ba a jira ma a ji umarnin wani ko shawarar wani ko ita ko ba to yanzu nan halin da ake ciki ba ta ma gama iddar ba to wani kawun ko wani yayan ko wani babban sai hana ta koma gidan mijin kuma ware in mata gama idda an ce ta samu wani dan yancinta daban haka to tun tana karkashin mijin tun da domin mace in tana tana idda bata gama ba to rabin igiyarta tana hannun mijin bai sake ta ba tun da wani ba zai zo ya neme ta ba ana fahimta in ma wani ya zo ya neme ta iya sani bata gama idda ba ya zo yake neman ta iya sani to imam mali ya ce da shi da ita aure har abada ba za su yi ba za su yi aure ba har abada ana fahimtar wannan to saboda haka sai Allah ta'ala ya aiko da wannan aya cewa idan har sun daidaita ku kyale su auren su kawai to malam usman yake cewa shirshin su ga hadisin yace da yawa a yanzu ana samun irin wannan qadiya miji za su daidaita da matan amma sai kawai daga gidan su matar a ita koma mijin ya ce ya tuba ya in ma laifi ne zai gyara zai yi kaza a ce wala ba za koma ba kuma irin wannan ba ku isa ku hana su fasari ba ba za su iya komawa su yi ta saɓan Allah in kun ƙi su koma ɗin kuma kuna da kamashin zunubin domin ku ne haddasa na rahin koma watansu to daga irin wannan duk wanda irin wannan ƙariya ta zo gare shi to wajibi ne ji tsoron Allah kame da ma'aƙalbi ne sare ya meka wuya ya ainihin bi umarnin manzan Allah da Allah kai tsaye ya ajiye duk abin da ya dame shi to kai ma zaman ka lafiya kai wannan shine ya tayu hakki muka fi ma shajara bainahum sun malaye ya ji dufi an fusim harajen min makaraita sai ka ji ko ƙaiƙai babu a zuciyarka ka ce samina wa amana dama an ce ina maka na ƙaunar mu'minina idza ju'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu samina wa amana wa ulaika humul muflihuna Allah ya ce abin sani maganar masu imani inji Allah in an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce respond din da mumini zai yi inji Allah zai ce sami na watsara ba shi da wani zaɓi wannan ba wata magana ta biyun wannan inda kana da imani duk inda ranka ya ɓaci duk inda zuciyarka ta ɓaci duk inda kake san abu duk inda kake ƙin abu to za a gwada ɗa'arka a sa ta a mizani a gani tana nan ko ba ta nan a ce ma Allah ya ce annabi ya ce a gaya ba kai wannan shi ne magwajin imanin mutum in ba kumanta ba a satin da ya gabata na ce za a karanta mutum hadisi ko aya wani idan ransa ya ɓaci da sai ga iya ɗaga hannu ya ce wala bai yadda ba ni za a faɗa wa Allah kar maka nan da Allah ka cuce ni kaga wannan imani zero babu babu imani kar ma ka haɗa da Allah kar ka haɗa da Allah ka cuce ni wai musulmi ne ba kuma kuma an ga ce mai ahalin suna ya ce na abu to in ba a haɗa ka da Allah ba da waza a haɗa ka da waza a haɗa ka sai na abubakar radiyallahu anhu wani misali na gaba lokacin da hadisul ifki ta faru qadiyar da aka yi wa da na Aisha shari da kazafi yahudawa da yan shi'a ana fahimta suka yaɗa propaganda ta kazafi wa na Aisha radiyallahu anha sai da aka yi kwana arba'in Allah bai saukar da komai akan ƙadiyar ba manzan Allah ya shiga cikin damuwa sai na abubakar ya shiga cikin damuwa na na Aisha ta shiga cikin damuwa an ce har sai da na na Aisha ta bar gidan manzan Allah ta koma gidansu ta koma gidansu gidansu yana abubakar domin abun ya ci kurkude har manzon Allah ya fito ce wani to ya kake gani game da wannan ya sai amini na kusa ya ce ya kake gani ya tambayi ɗaya daga cikin sabon ya ce ai matarka ce babu abin da muka sani sai alkhairi a kanta ka haƙura ka zauna da ita wani kuma ya ce manzon Allah in dai ka damu za ka yi ga cikin damuwa ka sallame ta mana har haka wa an sabai suke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can da Allah ya jarrabawar ta zo ƙarshe sai Allah ya sako da ayoyi mutawaliyan aya guda goma sha ɗaya cikin zotun nur ta sauka kan wannan ƙabiya to da Allah ya fahasin maganar ake faɗar waɗanda suka jagoranci wannan propaganda akwai a misla bin usasa iya ciki kuma ɗan uwansa yana abakar ɗan uwa ne suna da alaƙa ta jini da shi sai na abakar ya ce to ko da wani macen zai yi a gefe ai bai kamata a ce mista ya yi ba tun da aina na aisha yar uwarsa ce ai kamata yi ba ta kariya amma kuma haddashi a cikin wannan haddashi a yada wannan propaganda sai ce to wallahi na daina taimaka masa sai da ya rantsuwa ba ni ba shi na daina taimaka masa sai Allah ta'ala ya ce ba haka za a yi wala ya atali ul fadl minkum wasa'a an yi utu ulul kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah sai ce wal ya'fu wal yasfu ala tuhibbu an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim Allah yace kada ulul fadli was sa'a ma'abuta dukiya da yalwa siran suwa su ce ba za su ƙara taimakawa makusantansu ba da miskini da muhajirai ku duba wani fiqihu a cikin aya laifi yayi laifin kuma ya shafi shugaban halitta amma ko misda ya yi hijira muhajir ne amma Allah bai goge mai hijirarsa ba tana nan wal muhajiri na Allah yace ya yi laifin amma laifin bai taba aikinsa na baya ba bai taba ba domin Allah ya ɗora mu kan irin wani hukunci da ƙarriya ya ce makusanta da miskinai da muhajirai kar ku rantse don wata ƙadiyya ta samu don wani saɓani ya samu ku ce ba za ku ƙara taimakonsu ba Allah ce kar na ƙara jin wannan ya ce wali ya afu wali ya so in ma an yi laifin ku ɗauke kai ku yafe har Allah ke ce ala tuhibbuna an ya gafira Allah lakum ku din ba ku san Allah ya gafarta muku ba ku san Allah ya gafarta muku an ce sai na Abakar ya zo ya faɗi gaban manzon Allah iya kuka iya ce wallahi ina so Allah ya gafarta min ya rasulullah wallahi ina so Allah ya gafarta so daga na dauke wannan magana na canye na canye wallahu ghafurur rahim Allah ya ce to na na gafarta na yayi ku duba yassa shalelansa aka taba kuma iya da rai da yi wannan din domin horo ne to amma Allah yake ta ba haka za a yi ba kuma atake janye magana ya ce wallahi ya dawo mista dawo a ci gaba da zumunci magana ta wuce ta wuce ta wuce to irin wannan fa manzan Allah ya koyar da sabai ba irin wannan fa irin wannan kadiyar wato na gana ba ni lokaci kuma abin bai kare ba ana fahimta irin wannan ne da faru kuma ga abin da sai na abakare zo ya mai kauya ya tubar wa Allah ya ce a zo a ci gaba da yadda aka tsaya to wannan irin haka ake so mu koya karwa ne ya ma alkhairi bakwai takwas ya ma kuskure ɗaya biyu kuma ya goge wancan ɗin ba daidai ba ne allah bai koyar da mu wannan ba kuma ba irin wannan mu'amalar allah yake da mu ba allah da ya tashi faɗar shiga aljanna ga masu imani bai ce sai wanda bahi da zunubi ko da zai shiga aljanna abin da ya ce in ladan ka yi rinjaye zunubin ka za ka fi aljanna ai kana da zunubin ai an gane ko an ce wa amma man kaffat mawazin wa amma man sakkulat mawazin kaga sakkulat mawazinu ai ɗaya ɓangaren akwai ai ba babu bane akwai to amma me yawan yarin jayi wajen din in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu sai ce ni kafir ankum sayyi'atikum shine ka'idan Allah ko matarka ko yaronka a office ko dan kodagonka in dai kun yi dan watanni da shekaru ana yi to kuskure daya biyu karma a gani karma ido ya nura to wannan shine dattijantaka kuma shine kwaikwayo magabata na kwarai ana fahimta to kusan kadiya ta ƙarshe da za mu tsaya a kanta akwai umar ɗan katsaf allah ya ƙara yadda da shi umar ɗan katsaf an ce kana rajulan ghayuran mutum ne mai kishi iya da tsananin kishin iyalinsa fa kana idza kharaja ila salah atba'ahu atika bintu zayd daga cikin matan umar akwai wata mai suna atika bintu zayd idan umar ya fito masallaci ita ma sai ta biyo shi fakane ya karahu kurujiha ta umar baya son fitatta baya so ya kyamace ta fito masallaci an gane ko kuma wa ya karahu man'iha kuma iya kyamar ya hana ta kuma baya so kuma bai hana ta ba wa kana ya hadisu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala idza ta'zantukum nisa'ukum ila salat fala tamna'uhunna kuma ya ji iyakanin cewa manzan Allah ya ce idan matanku sun nemi izininku zuwa ga sallakar kwanansu akhrajahu ahmad hadisin ya cikin hadisin imamu ahmad sheikh abdurrahman ko kuma ahmad abdurrahman albanna yake cewa amma karahatuhu khurujiha umar kyamar da yake ji na fitar matarsa fili annahu kana shadidul ghayara don mutum ne mai tsarnin kishi ala nisa'i kishinsa ne ya sa baya son ta fita wa amma karahatihi man'iha amma kuma kyamarsa ta yi hana ta fahazzara min alwuqu fi ma naha anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamace kuma ya hana ta din domin kar ya fada hani cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umar kun fahimci kariyar za ta je masallaci amma baya so abin da ya sa bai taka mata birki ba kawai manzan Allah ya ce idan matan ku sun nemi izinin zuwa sallakar kwanansu wannan ne kawai sai fifita maganar manzan Allah ta danne kishinsa ta danne duk abin da yake ji na damuwa in matan ta fita bai hana ta ba kaga wannan duk misalai ne da suke tsananin biyayya da da'a da sahabbai suke wa manzon Allah ya sa waccan duniya tafi kowace duniya daɗi tafi kuma kowace duniya alkhairi kuma mu an ce mabiyansu ne wallazina a wallazina tabauhum bi ihsanin ne inda muna so mu shiga layin bin su da kyautatawa to sai mun kwafo abin da suka yi min fartikalin sa rayuwar tashabbahu bihim in lam takunu mithlahu mu kwatanta in ma ba za mu zamto irin su mu kwatanta dai domin kwaikwayon mutumin kirki cin nasara ne cin nasara ne Allah ya taimaki mu Allah ya mana albarka ina ganin zamu samu matsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kusakurai da muka yi Allah ta'ala ya yafi mana duka Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu da mu da zuriyarmu Allah ta'ala ya dora mu hanya madaidaiciya malamanmu Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu jagoranci da ainihin ruko da hannayenmu Allah ta'ala ya shige cikin al'amuransu Allah ta'ala ya shige cikin al'amuransu ya dafa musu duk inda suke Allah ta'ala ya zamto iya tare da su da mu gaba ɗaya mana addu'a ga duk masu taimakon addini duk inda suke Allah ta'ala ya dafa musu wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya abubuwan da suka dame mu na harkar tsadan rayuwa da abubuwa da marasa daɗi can da can da can to Allah ta'ala ka yayi mana wannan musiba duk abin da ya dame mu yake bata mana rai yake damu mu a zuciyar mu Allah ka yayi mana shi Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya garin mu Gombe Allah ya ƙara masa albarka da zaman lafiya Allah ya ƙara mana albarka da zaman lafiya da sauran garuruwan musulmai gaba daya Allah duk masu da'awa Allah ka dafa musu ya Allah duk wanda suka bada lokacin su wajen karantar da bayinka ya Allah Allah mana roƙonka ga cikin tsarinsu ya Allah Allah ka hana mu ga wallansu ya Allah ya Allah ka koye ayyukansu da kwasakuransu a gare mu ya Allah ya Allah ka kare musu mutuncinsu da rayuwarsu da iyalansu da duk abin da yake kakkai su ya rabbal alamin allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Gamal Abubakar a da baku abu a abubakar